إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahalus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna talata talatin ga wata na rabiul awal hijira shekara dubu da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya dace da sha tara ga wata na sha biyu shekara dubu biyu da goma sha bakwai yau insha Allah a cikin littafin alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitab al-aziz za mu yi darasi na 122 insha Allah darasi na 122 a darasinmu na ƙarshe mun doko bayani akan ciyas da makusanta kai masu bukata Uh, dangi da masu bukata a cikin dukiyarka suna da haƙƙi uh, bayan hadisi da muka kawo na tariq al-muharibi na cewa da ya zo madina ya isuko annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba a cikin huduba da yake yi yana cewa yadul mu'ti al-ulya wa bada bi man ta'ul ummaka wa abaka wa ukhtak wa akhaka thumma adnaka adnaka magana wanda za ka ciyas bayan ya bayani hannu mai badawa shine a sama kuma ce ka fara da wanda yaunin shi ke kanka babanka babanka yar uwanka dan uwanka kuma dai wanda ya kusa da kai shine mai kusa da haƙi a kanka kayan nan akwai dan uwa ya tambaya kan darsiyan da ya gabata ne masalar wasu na kawo kan masala ta wajen arme maganar zargin namiji zargi matar shi wani abin wai yana haramta ko bata arme tsakaninsu e wani abin kan yawa yawan tambaya tana yawa wasu suna ɗauko mas'ala ta hul'i ta ni'ani sai su gama ta da dukkan kowane irin zargi zargi lalle tsakanin mace da miji abu ne mai hatsarin gaske kuma ba a bari ya zamana haka ko da ba al'ani ba shari'a da lokacin da namiji ya zagi mata da ratsewa da barin hanya lazima sai a yi bayani in wata shubaha ce take da ita dole tsaida an wani abu take yi wanda bai yadda da shi ba ya sa zargi dole ta bari shi zama lahiya lazim ba a bar abin haka ya kala zube dole a tsaya a yi bayani don haɗari abin da yake shiga cikin magana ta alaƙa ta dangantaka namiji ya tsoron wani abu da bayan shigo cikin gidan shi da ba nashi ba shi yasa duk da Allah subhanahu wataala ya hukumta yin bulala tamanin ga mai kazafi amma bangaren miji aka ba shi wata kariya ganin haƙƙin shi da neman karewa kan shi abinda ba nashi ba aka ba shi wata kariya ta li'ani idan kai ka zage wata mace da zina haka ya hulci idan maka hujja hudu ba shaidu guda hudu wanda suka gansu tare suna zinar sai a maka bulala tamanin amma idan miji ya mata wannan tuhuma ko da bai ka shaida ba ba a mai bulala tamanin ya ba shi damar ya yi rantsuwa shakira da li'ani kenan a halin li'ani ne idan aka zo ya zage ta bai kawo shaida ba za a yi li'ani ya wani rantsuwa guda hudu da tabbiyar da la'anta ita ma ta yi in aka yi kowa ya rantsuwa ya kare kanshi ita ta yi rantsuwa ta kare kanshi ya rantsuwa an aka ce li'ani shi ne aka ce babu armi tsakanin sa har abada ko da su biyu na duniya wannan shi ne ki bata armi inda aka yi rantsuwa amma kudin ya je wa tuhuma ga mata na biya daba da ita ko da wani abu da take yi wannan laihi ne in babu don iya daga cikin kabira iya daga cikin babbar kabira tuhumar wanda yake mutum kamamme game da tuhuma da zina wanda mata arme kai tuhume ta har namiji da zina babban abu ne kabira iya cikin laihi wanda yake dirme da mutum a gidan wuta ken dole a yi hankali da yin wannan laihi to kenan idan namiji ya mata irin wannan tuhuma bai bata arme kurin daga ya mutu tuhume ta bai bata arman kai tsaye matuƙa ba liyani a kai ba ba ce armusu armusu ya lalace armusu ya haramta don ya tume ta inda yake bata arme inda aka je gaban shari'a ya rufo wannan aka yi liyani shi ne aka ce arme ya haramta amma matuƙa ba liyani ba wannan zargi ne na shi kyakkyawar zamantakewa ko ta shuba da ya gani wannan daban lahin shi daban amma dai a takaice dai arme iya nan kurin arme bai baci illa kurin zama mara kyau ko zargin ta da miyayi matuƙa ba ya liyani ba arme iya nan ko ɗanta ya zarga wani ce misali shi ba kan ɗa ko ce tana zina lahi ne bai dace mata haka ba ba shaida amma arme iya nan sai lokacin da aka zo aka yi li'ani an aka yi li'ani ne arme ke haramta tsakanin su magana magana li'ani kada yake haramta arman wannan amma in yi haƙuri ko da gani ya shi ɗaya ba shaida ya kyale ya haƙuri arme yana illa kurin ya yi istibirai lokacin da ya ganin da ya jini ya gaba ciki shi kenan daga bayan zauna shari'a ba ta cewa na ayyukan arma ba shi ya arma shi yana wancan ne zo zakarci shi amma matar shi shi halakin shi kamar da aka tafi mata arme ta yi aikin banza an aka samu ai in ba ya haddi ba aka jini ne za a yi wanda zai zama to babu an tabbatar kenan babu ciki bayan wannan saduwa shi ma zai tana halarci gare shi wancan ne aikin banza kenan arme bai ba ce haka nan kurin daga tuhuma kadai babu la'ani sai bayani na cikin wanda suke da haƙi za mu hara da ya ce wa ƙala ta'ala ya sa'alu na kama da yin fiƙun ulama an faƙatun min khairin فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم بقرة آية 215 Allah subhanahu wata'ala ke cewa ya sa'aluna ma za fi kun suna ma tambaya irin amine ne ya dace a wani wuri ne ya dace su kashe duke su wani su ciyas ina ne kamar za neman hanyoyi wanda Allah ya umarnin a ciyar da dukiya tambaya suka a gaya musu hanyoyi a ina ne kenan haƙƙi ya kama na mace da dukiya Allah ce kul kenan ga amsa da zaka ba su don shi ma ba da ra'ayi bane ba iya tambaya shi ma an mai tambaya kuma Allah ke halatta ke shar'anta ke komi ya Allah ke bashi umarni to kul ga ya musu ki masona tambaya ma anfaqatu min khairin duk abin da zaku bada na alkhairi na dukiya to ga wanda aka jero falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bin sabil uwaye biyu ‘yan uwa dangi da aletama da marayu walmasakin da talakawa wabin sabil da ‘yan hucewa ‘yan hanya wanda ke cikin bulaguro guzuri yanke mishi ya yi da ƙarshe wa mata fa'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi kuka shi dukiyarku na alkhairi fa'inan labi alim Allah ya san da shi kinan zai saka makonan na an jero ko sanar kayan duk wata aka aka ba an jero masu mahimmanci manya-manya masu haƙƙi a kanka ya ka kuma duk abin da ka kashe na dukiya na alkhairi kan da Allah kai Allah san da shi kenan kowa abu ne sai yake ce ai isrifuha fi hadhihi alwujuh ma'ana wannan aya tambaya da suka yi me za su ciyar aka su umarnin isrifuha ma'ana ku juya dukiyarku ko ku kashe dukiyarku a waɗannan hanyoyi da aka jero uwaye dangi ga makusanta marayu talakawa ɗan tahiya ya ce kama ja fil hadis kamar da ya zo a cikin hadisi can baya mun karanta inda ya jero wanda suke da haƙƙi ta ummak babakka wa abak da babanka wa uktak da uwarka wa akhak da dan uwanka thumma adnaka adnaka kuma kenan aka biyo baya kenan wanda ya kusa da kai ga wayannan kuma shi ke da haƙi a kanka bayan wayannan ke masu girman haƙƙin wanda yake kenan abin yabin kenan layi mahi girma mahi girma hawa ne haƙƙin wannan baya mun kawo ruwaya da imamun da sa'i ya rawato a can sai ce تلا ميمون بن مهران هذه الآية ثم قال هذه مواد النفقة ما ذكر فيها تبلا ولا مزمارا ولا تساوير الخشب ولا كسوة الحيطان yace ana mai wani miran gaban da ina cikin ibn kasira kawo ruwaya cewa ya karanta wannan aya sai yake cewa hadhihi mawadi' nafaqa wa'annan sune wuraren kenan da aka jero sune wuraren da ake ciyar da dukiya kaga dai a nan ce mata karfiya tabalan wala mizmaran wala tasawir khashab wala kasir khitan bi a kaga ana Allah bai ambaci ba wata ganga tabala kamar nau'in ganga ne mace bandiri ko wani abun wannan mace algaita ko wata abun sura ta sarewa algaita ba sarewa to inda abin kun mizmar ana mai lalle magana algaita ko sarewal amma ana ko sunan dukkan kayan kide da bushe-bushe eh kuma haka ya ce magana ba magana sura ko magana wa wace kashmir ko rihe katanga da wani yaji na ado kenan da kenan wurin amfani ne aka ci a cikin ba wurin banna ba an salman bin amir ad-dabbi qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu 'ala al-miskin sadaqa wa 'ala dhil qaramati sanatan sadaqatun wa silah sulman bin amir addabi yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sadaqatu lil miskin sadaqa sadaqa da kaba talaka sunanta sadaqa kin suna guda gare ta wannan ruwa imamu nasa'i ya ibn maja sun zo da ruwa haka da tirmidhi yace sadaqa da kawa talaka sadaqa sunanta amma wa ala dil qaraba sanatan amma idan kawa dangin ka dan uwanka sadaqa hawa mataki bi gare ta sadaqatun wasila za ba ka ladan sadaka kuma da ladan sadar da zumunta magana ilma kusanci wa'in maimuna ta bitul haris annaha a taƙat walida fi zamanin rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa zakarat zalika li rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qal law ati law ataitiha akhawalak kana a'zam li ajrik kuma da wannan ruwaya bukhari ya kawo haka musulun haka abu dawud sun da ruwaya maimuna bin zaharis take bayar labarin ta yantar da wata baiwata wani abin yawo kana manzala yana raye sai da manzala yana raye sai ta wani labarin ta yantar da baiwata sai ke ce mata lau a tsaitiya a kawalak inda kika ba danginki na wajen babanki dan uwanki na hal a kawal jama'a hal ke dan uwa na wajen bangaren uwa inda su cika ba kan azam lajar da ya yi girman lada ladan ya yi da akwai ladan sadaka alayantarwa amma ba dan uwa ladan ya yi girma magana ke mai kusa da kai wannan ruwa ke duk da kama hujjojin mana makusanta wajen bada wajen haƙƙi cikin dukiya wa an anas bin malik qad كان أبو طلحة كان أبو طلحة أكثر الأنصاري بالمدينة مالا أبو طلحة أتكلم مدينة كوا يوم دوكيا أتكلم مسكولية غير مدينة وكان أحب أموالي إليهم بيرها أدوكي داشما ناتا دوكيا بلي أمانغارا كيني أدوكي ديسو بيرها أتي بيرها إتاتي أدوكي ديسو أتكلم غارا كينش سيكي سوغيا مكا ميشيش بيرها وتدوكي أتي ya ce wa kanatar muskaratar masjid wadda wannan garka tana faskin tana fuskantar masallaci kenan tana kallon masallaci kenan kusan tana kusan masallacin madina kenan ga ita ga masallaci wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib manzara ya shiga wannan garka tana da kuma ruwa kasa a wasu wurare samun ruwan daɗi ya gare shi wala madina wancan zamanin tana cikin tana da ruwa mai daɗi ruwan ta daɗi gare shi kasa ko ruwa ko ruwa maka iya iya da gardiya da zartsi haka wani kawan kanwa a gishi gishi naka ta ita wannan garka ga dabino kuma tana da ruwa mai daɗi shi sa kare manzo Allah yake shiga cikin ta ya sha wannan ruwa nata mai daɗi to wannan ga halin wannan garka mai muhimmancin gaske yanzu ana sake cewa falamma nazalat hadhihi al-aya lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ta al-imran kina ta goma ta da biyu da aka saukar da wannan aya ta ce ba za ku samu ba shiga cikin masu biyayya mutanen kwarai sai kun tiyas daga abin da kuke so wani aya ya wani aya kuma ya fahimce ta kuma da halin sahabbai yanzu yake ya aiki da abin da yake cikinta ya ji ta ya fahimce ta kuma yaya zai aiki da ta suna ce ba a samu wannan matsayi na albirun sai an ba da abin da kake so jin haka kama abu tala ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal sai abu tala ya tashi ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaje yace inna Allah yaqulu fi kitabi lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibun ya rasulullah Allah mai girma da buwaya ya faɗa a cikin littafin shi cewa ba za ku samu ba shiga cikin biro samun matsayi na albiro na kyautatawa da na da'a sai kun ce da abin da kuke so ya ji wani aya ta sauko ya ce ni kuma wa ina habba amwali ilai bai raha ni a dukiyata gaba daya wadda na yi so bai raha ce ya ce wa innaha sadaqatul lillah arju bin raha wa zukuraha inda Allah ya ce wannan dukiya ni dai da gaiwon su kenan na ina fatan na bar ta sadaka dan Allah kuran ina kamunan Allah ya bar ladan da yake cikin ba da wannan gargatawa eh ina fatar ladanta ta zama to mun guziri uzkhura da Allah ta zama to mun guziri a wajen Allah abin da ya bada ke fadaha ya rasulullah hasishit ga ta na rasulullah kai abin da kaga dama inda ka dace ka sa ta kurin gatan ne da ga yau ke da na barta ka daura ka sa ta inda ka so gata nan yace sai yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakh bakh kalmar bakh kaman kalma ce ta kama ma abu kai kai kai kai kaman kama ta abun babban abu kenan kaman girma abu ka wani abin wani abin wani abin muhimmanci annabi ce zalika malu rabi zalika malu rabi wannan ita ce dukiya mai riba wannan ita ce dukiya mai riba riba dukiya kenan yace manzo Allah ya ce mishi qad sami'tu ma qulta fiha naji abin da ka faɗa kan wannan dukiya ta ka bayar ha mana in yi abin da ya kamata da ita wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin ni kenan inda na ga kamata a sata kai shawarar zan bada wannan dukiya taka a sata ka ba danginka na kusa ka ba 'yan uwanka faƙasama abu tala fi a ƙaribihi wa bani ammi inan shi ke tashi kuma haka yayi ya raba ta tsakanin dangi daga na kusa 'yan uwa kuma da ɗiyan 'yan uwan shi kamar kuzanke shi ɗiyan ammumin shi da nashi na kusa muka yan uwan shi da da da ɗayan yan uwan shi ɗayan ma'ana kusan ke ci mana ke na ciki ɗaya da yan uwa wanda ke ɗaya maza biyu na mace ko mata biyu wani ami dai yan uwa bangaren uba ne yan uwan ke nan kanan na wajen yan uwan babanka kusan zama cikin kusan bangaren uba kuma kusan fatanan suka ta wannan shine wannan ruwaya ya kawo da hadisin da ya ga muhimmancin kenan taimaka ma ko yin kyauta ko sadaka ga ɗan uwa na kusa matsayi biyu ce ga ladan sadaka kuma ga ladan zumunci magana kenan sai nafaqatul khadim da da ya gaya mana ciyaswa kala kala ce hawa hawa ce haƙi hawa mataki mataki ne yanzu zai magana wannan kusa iya karantar da mu da halin sahabbai damun su karatun shi ne karatun nasu a karanta wani suka abu labarin suke cewa za mu ka ɗauki aya ayoyi guda goma mu hardace musamman a nasu mu yi kokarin kuma aiki da su haka halin su aiki kurin ba kurin an karanta ba shi yasa kwarai suke da bambanci da yan baya nafaqatul khadim ciyaswa ta wanda yake bara dan gidanka eh dan gidanka ma iya da haƙƙi an abi huraira qal donan ya karanta da yan uwa komai a musulunci aka ce musulmi ko da zamto rayuwar shi da abin da zai zamto da madogara kai kaza gashi wace kai ga inda aka ce kai matsayin shi gashi kurum kisa komai yana magana magana ya kama da dalilin shi yanzu na magana da yi ta ciyar da bawa sai fara da ruwaya wadda abu dawud ya rubuta haka imamu nasiru an abi horar da rantil an ƙala amara nabi sallallahu alaihi wasallam bi sadaka faƙala rajul ya rasulallah indi dina faƙal tasaddaqa bi ala nafsik qala indi akhar qala tasaddaqa bi ala walad ala waladik qala indi akhar قال تصدق بي على زوجتك أو على زوجك دين. قال عندي آخر قال تصدق بي على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر أبو ركب labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a yi sadaka a yi sadaka mana muhimmancin sadaka sai wani mutum sai ce ya manzan Allah na zama to idan ina ina mana kama kamar tambaya ce ina dinare guda ina rasa shi ya ce ta saddaka biyu ala nafsi ka fara da kanka eh kai kuma ba da kawar da kanka eh ka ci ya ce inda aka ta akwai wani bayan wancan na akwai wani na biyuwa dinara ya ce ala wadda ta gaba ɗanka indiya aka to akwai wani bayan wannan akwai dinar kin ma ita ta sadaka bi ala zawjatika zawjatika ko zawjika da ɗin zawjita ɗin ya dauka mata ya kan zauja ko zauji yace kai sadaka ga matarka yace indiya aka akwai wani ta ta sadaka bi ala khadima kai sadaka ga yaranka dan mai wa hidima boyen ka zamu ci kawai kai dan gida ma ka iya da haƙi akan ka na ya kawo wani maganar baban kawo kalmar khadim a ciki kiran iya cikin wanda aka yi umarni a ciyar da su wa ana bizar qal qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanukum khawalukum ja'alahum Allah tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imuhu mimma ya'kul وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوه ما, ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم قال إني أخي قال أنت أبصركم shi ne mutum tsallake ba ya ce ina da wani ce kai kasan kai kasan da sasa sashi ka yi sanin kuma kai ka ji ba kuma kai ka na daji sashi annabi ya gaya mai magana kanka magana ɗanka magana matanka magana ɗan gidanka to akwai wani wa ta kai kai sanin ka ji ba na sashi kai kai sanin ina ka wasa kuma gina gari gina gari ba idan maka da maka diba waye kudura kai kuma kake ci shine an ta absar Usar ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ikhwanukum khawalukum ɗan uwanku bayinku bayinku zama ɗan uwanku suke a musulunci kenan matsayin bauta a musulunci yace ja'alahumullahu tahta aydikum Allah ne ya sanya waɗannan bayi ƙarƙashin mulkinku don haka faman kana akhuhu ta ta yadi idan ya zamanto Allah sai dan uwanka ƙarƙashin mulkinka ya ce falut'imuhu mimma ya'kul ka ciyar da wannan dan uwa naka ka ciyar da shi daga abin da kai kake ci wani libisu mimma libas ka sa mai tuhan da kai ka sa don kaji bauta a musu ba'in ta bature ba da yawa kakannin ɗaukar su ɗaukar kuri a wuya ya ba su kashi da sarƙa a yan shi suke kullum suke magana bauta suka soka magana musulunci a bauta ta musulunci ba irin tasu bace an ka ɗauko tarihin bauta ya su ɗauko irin tasu ya su gama ta musulunci musulunci ya ce ai bauta bauta ta musulunci ba irin tasu bace ba ka tsora mutum kuri mai kari a wuya kuma ga gobe kuma buga ga gasar ka kuma ga kashi kuma shi abu abin da kuma ya karshe shi har ma wani ya mutu don wuya nawa wuya ta kashe su kurum wannan bauta ce irin tasu ta turawa ta musulunci musulunci ba shi bai ɗan ƙirƙir bauta da farko iskowar duniya tana da bauta ana bauta mai ƙarfi ya samu galaba wasu bayi a hannun shi yaƙi ce gamawa a san bayi musulunci da ya zo sai buɗe hanyoyin 'yantar da mutane 'yantar da mutane misali ya ce 'yan kai laihi kaza ka fara shi 'yantar da bawa kisa na kuskure zihari rantsuwa abu da yawa a ce ka fara bawa kuma 'yantar da bawa kuma a kawo fadala ta gaske mai lada mai yawa na 'yantar da bawa don mi ke nan a yi kuzarin 'yantar da bawa kada ma dole ko ya ka tattabawa kaga wannan kiran kowa ce aka bude a musulunci ta ba mutane yanci to a wannan a lokaci guda duk da cewa a yanzu abin da ake magana ina bayin suke shine a yanzu wani kwari ne mai zaman kanshi akwai bayi na zalimci wanda zai zama to kurin haka kurin mu je kai musulmi musulmi in je kurin in ciyo ka da yaƙi ya kama alƙari inda da ake maki wa yanzu amma har a yanzu kaka ɗauka cewa babu sunan babu sun bawa sharance na shari'a mai na shari'a wanda ya shekara dubu ne wanda ga da bauta iya na matsayin bawa wannan bauta ta kwata tare shi kai duk an a'yantar da uban shi ko kakan shi ke da zama da inda ake yaƙi musulunci na aka samu aka samu bayi ko amma an ba da kowa ta yantar da su kuma da lada na yantar da waɗannan bayi to na ana maganar a halin ma da bawan yake yake bawa shi a gama ga tsarin musulunci ɗan wanka ne aka ce ɗan ɗan wanka ne aka ce abin da ka ci kai mai gida an ka ci nama kaza ya ci kaza an ka ci dondon tattare da lagogo ya bariki dondon ba shi ma ya ci dondon an ka ci omela shi ma ya ci ƙwararrabar ka ci ya ci da betifuwa zaguwa ka ci ya ci haka Allah haka manzo Allah ya ce haka aka dora mana kai dan iya ba wani kai ka ci to aka ce abin da ka ci ya ci kaya da kasa ka sa shadda sa shadda kasa wata kai wani mizara wannan wannan mulki na sunta mizara wannan ya sunta gizina ko bizina gizina ko kai shi masa gizina haka aka ce haka manzo Allah ya ce da abin da kasa shi ma sa irin shi haka ayyukan umarni wa annabi umarni ne umarni manzo Allah ya wa kowa bayan haka nan abin da ka ci ba abin nan na wasa haka ne in ka sa kayan sa irin kayan in ka sa ka ci abin su ci da abincin komi abin da ka ci su ci ɗan wa'anzu ba maganar bawa ba da yawa akwai wanda abin da zai ci a gidan ɗima musu ci akwai fala ta musamman ta mai gida da ma akwai fala wanda ake musu kun tasu ce kunan an ba shi ba mai ci a gidan wani aka mai magana cewa yau to ni mai ce mun ce wani wani wani zai wai shi ya ka ya ce shi bai cin gaba da yawai haka shi wuce da kawo bai iya kawowa gidan kowa ce ko shi to ce to ni kama kashi ba za a yi an kaya mai gashi daban ya samu iya da ƙananan mamar sawayo sai suka kallon shi baba suka kallon sai sa shi gaba sai kwawa jaraba shi gashi ne baka duk ya kowa ya gauru mai haɗu mara wayo da ƙayyar nan falakin da mun tashi ta musamman kowa tashi yan taba bace to yanzu yanzu zama ya kalli baba ya ga ya ga abin baba gida shi yaro ya zamana ke ga to wacce wai shi in ba haka ba shi in bici bai kama kari ya zai nemo sai ma idan ya zamanto a nan haka magana kaya kenan mutane diyansu ma wasu ba sa ba sa abin da suke ci ba ne magana kaya to sai aka ce bawanka bawanka abin da ka ci ya ci abin da ka sha ya sha da abin da ka sa ya sa ka haka yanzu musulunci a nan kaji akwai wulaƙanci babu wulaƙanci nan babu magana wulaƙanci kuma bayan wannan duka bayan maganar sutura mutunci kaya irin da kowa ta za gane bawa a gani haka ya zai gane bawa ya ce kuma bayan haka ta yi wala tukallifun ma ya galibu kakka ɗora ma bawa aikin da ya ƙari shi ka ji ba wannan ka sa mai kyau ya sa mai kyau ka sha mai kyau ya sha mai kyau ka ci mai kyau ya sha mai kyau to mai magana bautai kuma aka ce aiki kakka ɗora mai aikin da ya ƙari shi ya ce fa'in kalliftumu in hatta kama aikin kasar yake mai wahala ya ce fa'ainuhun ku taimaka a yi da ku ta mai mutane da kai da ba ku yi tare ka kama a kwashe sharar ka kama a yakin an kayan da ku ɗauka tare haka manzo Allah cin zama yawan shi sa ke nan gaga bauta ta gaba ta gaban makon halarci ki ta yaga tukuna kana halarci kada manzo kuna yi kana halarci kuna halarci kuma ba ɗanka ba kana halarci shi ka sa kaya sa kaya zama wani shi a wani haka garbar shi ga huta kuma ne ya yi ta shi ka rage aiki ba ka yi aiki da ba shi ne wannan wa'ana ya ce ban irin wannan masu bayi ne a cikin gidajen a garinsu ana yake da bakatoci suna da bayu na na gado da ake a garin sai wani jisa wuce samu kudi cikin cikin su ta zo sai tare da biliyon ya tare kun to kowa ta mai daba yau ba mai bauta ba ba daya muke ba bayi ba to su koyi wani abu ne gatanci suke a cikin garin a wajen a wajen wasu gidan sun saba cin banza ta bas eh ba kullum sai ka kama dabba ka sai da bayi ma magana eh baka neman kuɗi ko bi shi sai bula goyo kawai baka ce baka sha ya ce to za abin da za a yi su ce mai abin rigima sun gama kai su jama'a yan garin su daga yau duk wata hartaniya ka ta yi a gidan kowa su zai sami cikin kowa da kanshi ma mu kan mai matsala ma ko akwai asali aka aka aka aka cire kwantar kurin kowa je kai da kan suka dawo suka shawara su ce kai wannan zai samu uku ne ba ba su ba su iya ba su iya gwanin zama cikin wani abin wani zama wannan bautar ta yi musu alheri a wajensu yan wa takaice musulunci ya isko bauta amma gaskiya ya yi kadaranta kwarai ya tsara abin yadda ba wulakanci ba cin mutunci irin da bature ke ɗaukan bauta wadda ake aibantawa ita wannan suna ne ya kama amma gaskiya rayuwa kake ta mutunci da izza diba ma annabi sallallahu alaihi wasallam labarin wani wani wani mai gida ne lahi ta mishi wannan mawiya bin hakan asulami baiwar shi ce aiki take ta bari dabba shi dabba ta cinye ko da ya zo miye kun marinta ne mari ɗaya mata ba ku tuho ba an ji ne hutu ba ku tuho ba ne ba marinta na kurin ne da yake an hana bugun fuska fuska tana da mutunci wannan marin da ya mata ba a annabi ce kai kai kai a ya ga laifin da ya girma illa kurin yan takaita kurin shi da kurin wutar abin nan mari ɗaya yawa baiwa sai da ya ce kurin abin da kamata kurin ya yantar da ita don samun ya kubuta daga laifin da ya aka kawo ta ce annabi yake ma tambaya to ka hanka yanta da ita na ka ce a kara maka hurai yawa zo a binciki imaninta sai ta zo ce mata mun ana ce wace annabi ce waye ne ta ce an tarsu Allah ce ayin Allah in Allah ka ta ce Allah ya sama yace itika fa inna mu'mina ka yantar da ita wannan mummuna ce manzo ya mata tambaya ayin Allah a ina Allah ta ce a sama kai zaka ba kanka wahala wai a ce sama ka ce mutan kawuri ne shi annabi ce mai imani ce suka suka sai musulmi ka mutum na bauta ka ga mutum karatu na banza mutum babu hankali to yana ce annabi ce mamuna ce kuma tambaye ta yace aina Allah inda ba ayan tambaya tambaye ta yi aina Allah yake tace mutum mai maka mutum ya taba kashi wala ya ta wasa wasa da ayoyi Allah shirye da mu kenan kullum wasu na kamun shubha yan wannan a to Allah ka hanyar sama sama ta bakwai aina ki eh amma ka ce sama sama da komi manzan Allah ma ya hidda shi inda wuce sama ta bakwai ko kuwa isra'ila mai daji hidda wata sama da bakwai gaba daya aka sama allah sama da komai ji kurin tsaya a nan kun ba ruwanka yayare ya wani abu ne na kaba kwallo ka wala kwallo ka bata iya kaiwa kurin allah ya sama shi kenan kurin shi hodi ya san kurani sunna kuma kan kawala kaga nan mai magana muke musulunci yanda bauta kenan ba wula ba wulakanci a bauta babu wulakanci na wahala babu wahala kuma a hana mace gashi wannan mari ne ɗaya mari ne kai su kuma me suke yi ɗora mutum kuri a bashi kashi da sarka a wuyan shi ba ka saka tara ka nan ba sai su ɗauko su ce bayanin bauta kuma ya ɗauko a danga dama kamar irin mutan tasu ya su danga nan haka ake bauta da mutane ana cin mutuncin mutane Allah shirya da mu sai bayan wannan ruwaya wannan ruwaya da makaranta ne bukhari ya kata musulmi ya kawo ta haka abu dawud haka tirmidhi haka ibn majah duk sun kawo ruwaya sai wata ruwaya ce an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam qala إذا أتى أحدكم خادمه إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه إذن ɗan gida baran idan baran ɗayanku ya zo mai da abincin shi yanzu nan mai gida ne aka ko ba ta za ku ci ko ya ce fa'in lamar jilisuhu ma'ahu abinda kamata an harbi ku zamana ba ku ci tare da kanta kenan ko baka dama ce da shi ko gurin matsala ko to ca falo na wilu ukulatan aw ukulatan ne to a cikin naka irin naka ake so da yaki ba barka ba dai a naka ya ka ci ai ni ina ina ka zo gida ai ba ba tare miki ci abinci ban da mace abinci to ko kai ne zaka cin a naka irin naka ka ba shi loma ɗaya ko loma biyu shi ma dai ci eh irin naka to diban na suke wanda an kai dama ta amma wani matsala wani lokaci wani hadimin bature ne in yi dama heda ta kai heda ya kirga min tsoka tsoka na wace in zo dan mu jaraba ya kirga wai tsoka nawa ka yanka anama wajen kai ci shi kuma da ya gano shi in ya zo shi kuma heda tsoka gidan ba ya yi lokacin jaraba ba in ya zo shi kuma naman kayan dawa ya raba gida biyu ya raba gida biyu ya dawa ya dauki na shi a ciki yanzu da sa'i da zama yau tsokace amma ta dan motsi haka ya da wace shi din bai bace da shi muke nan to su haka suke tabbatar su tamu ba haka wata musulunci ya ce kai manzan sassan ya ce in bawon ku ya zo muku da abinci to in har ba kwa zamna ba tare fa in lam yujlisu ma'ahu in ba kwa zama tare ba falu na wilu ukulatan aw ukulatain aw luqmatan aw luqmatain dan dai kuka san ma'ana kalma shin ta uku da mana ka bashi da ci loma ɗaya ko loma biyu da azukuran ko da kalma ɗaya ce kenan ko da loma ɗaya loma biyu ka bashi a cikin naka fa innahu waliya harrahu wa ilaja domin wannan bawan hadimin shi ya kula da wutan shi da gyara shi kuma shi kenan ko ya zama dan kallo ya kamshin a shi ma ci wannan ruwa ma Imam Bukhari ya kawo ta wa an khaytama qala حسما كتير كنا جلوسا مع عبد الله بن عمر أنا بن عاص إذا جاءه قهرمان قهرمان له من ترد عبد الله بن عمرو بن عاص سيجا قهرمان كما خازن أتى مغازين مغازين شين قهرمان سيجا بر منا مثل ميكايا za mu ce magazin mai gadi ko mai gadi da mace na amanan dukiya na wani abu daban ya ce ya ga wani mai tsari mai kaya ya zo fatakala da ya shigo faƙar a tsaitar da kota ka ba bayi abincinsu kanan ka ba su abincinsu ala a ce fantali faɗi maza maza ka ce ka ba su قال سيكي تشمسو شاب ذا بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم kafa bilmarin isman a yi haifis an manyan mulki kota ta wani ruwa musulman kawo ta ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya isar maka laihi mana mai halakar da kai zini kadai ya ishe ka ka rinka tsare abincin wanda ka mallaki kana ka hana shi abincin shi wanda kake a hannunka yake ka hana shi abinci wannan zai kadai mana ya laihi wannan kadai ya sa halakar da kai wannan kaɗai ya san laifin da zai halakar da mutum tsare rike abincin wanda kai ka mallake shi yana a hannunka yake wannan ke don sun ci bai kare ba da tsara magana ba sai nafaqatul haiwan dabbobi kai mai kiwo makiyayi ka shurara mai kiwon dabbobi ya ce faman malaka min hadil haiwanat shay'an fa alai an yut'imha wa yasqiha ولا يجهدها في العمل فمن فعل ذلك فله الجنة ومن لم يفعل دخل النار yace duk wanda ya mallaki daga cikin wa'annan dabbobi duk wanda ka mallaka kowace to wajibi ne fa alai an yutima suqiha wajibi ne akan ka ka ciyar da ita wani dabba ka shayar da ita a hannunka kuma wala yujhidha fil amal kakka ba ta wahala wajen aiki dabba kanta kakka wahaltar da ita ya ce faman faɗi zalika wanda kuwa ya haka mana ya wahaltar da ita mana kai wanda ya ce da ta sha da ita bai ba ta wahala ba falahul janna iya da alƙawalin aljanna wa malamai fara wanda bai haka ba kenan bai ce da bai ba cin cin shar kyakkyawa ya ba ta wahala shi kuma dakhala na ya shiga wuta an kare dabba kwarai kan haka ya kawo ruwoyi wanda imam bukhari ya rawaito haka muslim da sauran wurare an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala بينما رجل يمشي بطريق اشتد على العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج ابو ركب الله بارن cewa wataran annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ke kiban labari manzo Allah ke ban labari yace wataran wani mutum iya cikin tahiya yamshi bi talqiyati akan wata hanya ishtad alal atash sai kishirwa ta matsanani kenan kishirwa ta kashi ta kama shi can fawaje da bi'iran ya samu wata rijiya babu guba rijiya daji fanar da lafiya sai ya kama ya shiga da kawa ya shiga da dabara ya shiga cikin rijiyar fasharib ya sha wannan ruwa sun maharat ya fito daga rijiya fa'iza kalbun yalhas fuji a kudin fa'iza mana sai ga kare iya lallai hap hap hap iya lallagi ya akulu tsara min akash iya cin damishin wurin damishin iya cin sauki ba ruwan ishin wata kama shi damishin yake ci karan ganin haka faƙal rajul sai wani mutumin yake cewa ya yi ci a ran shi kenan laƙar balaga hadar kalb min haɗashi misal lazi kana balaga min ne kenan wannan karan ke shi ma ishirwa ta cin mushi ta mai tsanani irin yana ta ci ne ta mai tsanani shi ma ta mai tsanani kenan kwarai abin kiran shi ma ka mai gaya eh iya wata lawalan ba fa nazala albir ya sauka cikin ba guga da ya shiga cikin rijiya fa mala khuffahu ma'a ya dauko a huffin shi ya dauko ruwa a cikin huffin shi sun ba guga sun ma amsakahu bi da ya dauko tun ya kama wato da ya dauko rufin shi ya rike da bakin shi ya kama kama hufin shi a bakin shi ya rike da haƙori kenan da baki wannan aiki da mana alaya hatta raqiya ya kama hayya hayo sama hatta raqiya fa saqal qalba kurin gurin shi ya shayar da wannan kare da ruwa fa shakara lahu lahu fa ghafara lahu Allah ya gode mishi ya gafarta mishi Allah ya godiya Allah shakirin alim Allah mai godiya ne Allah ya gode ma aikin da yi kare ne kare na wata ruwa ya tabbata karuwa ta yi haka karuwa cikin karun musa wannan aikin ta yi ta ma dalilin wannan aikin da ta yi Allah ya gafarta mata wannan bawan Allah kenan na mai mahimmancin taimakawa abu zai kakashar ruwaya qalu jin kin annabi annabi wannan wannan ruwa ce annabi ya ba sahabbai labarin annabi ya ba sahabbai labarin matsayin wannan bawan Allah ga wani abun agaji abin taimako da yayi dalilin wannan aikin kade kuma kare annabi mana kima kare aka ba abun dalilin kare Allah ya garuta mishi sai qalu ya rasulullah sahabbai suka ce ya manzon Allah wa inna lana fi hadhihi al-baha'im al-ajra za su layi yanzu har a irin waɗannan dabbobi muna da lada a dabba akwai lada in ka taimake ta irin wannan abu faƙal fi kulle kabidin ratabatin ajar ba makarar kare ba dukkan wata anta mai rai dukkan wata anta da ɗanya ke duk wani mai rai ka taimaka mashi ana lada dukkan wata mai anta ɗanya anta kina ce da kina mai rai kenan kana da lada wannan ruwaya bukhari ya kata muslim haka sunan wurare wa an nafi an abdullah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udhibat mar'atun fi hirra سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها إذا حبستها إذا حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشية الأرض أبن ذيك رواية عبد الله بن عبد الله كان بن بن عمر شو اللي قلنا فيه عبد الله بن عمر كيتشي من ظن صلى الله عليه وسلم ياتي أزبت مرأة في هرة أن أزبت تد وتمت أكن مصا كرم مصا ولا مصا سجنتها ta sa ta tsare musu sajanata ta tsare ta hatta mata hatta mutu kurin ta wani ɗaga nutu ta tsare ta fadakhalat fi hannara wannan mata ta shiga wuta dalilin wannan musa me lahin abin ta kai ci la ya ta'amata wa saqata iza habasataha ita bata ce da ta ba ta bata bace bata bata sha ba kun tsare ta ke ba ki barta mu wallahi da rakata ta ta gurma shakil arad ita bata bata shi bata ba kuma bata bar ta bata ta nemi kwari na gasa ta ci an an bayarwa ta kama siganta ita bata bata ci bata ba kuma ta bata ta yawa ta yawa ta nema shi layin ta dalilin tsare musta ta bata bar ita bata kawo ta ci da ba ban ta tsare ta kuma bata bata ta nema ba dalilin haka Allah sa ta wuta hashashin lara da ke nan an yawan kwaruka kwarukan kasa wani an bayya wani dai ababai na kasa da yaka bata bata ta ci ba kenan nan kaga an sa an gaharta wa mutum dalilin taimakon dabba kare an sa mutum wuta dalilin azaba ga musa da wasu muna na musulunci ke da muhimmanci wajen taimako wajen tausayi ga duk amirai سي وانا عبد الله بن جعفر قال اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فاصر الي حديثا لا احدث به احد من الناس عبد الله بن جعفر كي تشوا من زال صلى الله عليه وسلم يا دورا انا اسمن كترين شي كتري kenan kana saman daba ɗan ta a bayan bayan sardi bayan sardi ya ce fa'asar ilai hadisan ya gaya mun wata magana ya mun asiri wani abin da ya gaya mun labu hadisu biyu al'adam nasa bana gaya mun kowa kin shi shafa yanzu ga abin da yake hodi abin da ya kan a wani tiyata su zuru da bujume ya gama ce ba ko yanzu ga abin da ya kan da a wani tiyata su iya bayan nashi a halin da aka bashi wannan labarin wannan asirin ya ce wa kana ahabba mastatar fi rasulun zalama da hajjati hadafan au ha'isha kanahal annabi manzala sallallahu salama in ya cikin tahiya in ya so biya bukata abin da ya so ya kare kashi da mutane imma hadafan hada kamar dan tarin haka haka dan haka da kuma daga baya imma dutse da imma tarin kasa haka dan burji ka labe daga bayan shi ko ha'isha na hada ko ko ɗancin dabino ko tattarin dabino wani guturin da bino ya kuma daga baya labe ya yi biya bukatar shi kamar kare kai da ganin mutane kira wani manzana ya san ya kariya da shi wajen biyan bukata hadafan imma tarin kasa mutum dan dutsen tudu haka a wahaya shi nakal ko ko dan kututuran da bino to haka ya so rannan fadakala hayatan lirajul min ansar manzana ya shiga wata garka ta wani mutum daga cikin mutanen madina fa'iza jamal iya shiga wannan garka sai ga raƙumi ko ji a yi ga raƙumi a cikin garkai falon mara annabi sallallahu alaihi wasallam hanna wa zarfa ta aina da wannan raƙumi iya ganin manzana ya shigo da gama manzana ya shigo ba raƙumi kun sai har kuka mun gana har kuka sai raƙumi da hawaye hawaye idan shi zubo da hawaye iya kuka da hawaye raƙumi فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح زفراه فسكت يا من ذا الله يشكو يشاوى يكتانا يشاوى يشاوى me aka ta guska shi nan bangaren baki nan wanda ke huddo da wannan abu na shi na na na hawaye na na na na in ya kun wannan yake huddowa ya sha ya sha ya sha gehen shi dan ya sha gehen shi shikenan da ya shahe shi fasakata sai shuru mana kyale kukan da kida kai kuka yake faƙar ya annabi cewa sahabbai man rabu hatar jamal waye mana ubangiji waye mai wannan raƙun ga wannan wancan wani raƙun waye wannan raƙun wane ne liman hatar jamal wannan raƙun na wane ne faja a fata min ansar daga cikin mutanen madina wani yaro matashi sai ya zo faƙali li ya rasulallah ya mazana na wani ya rasulallah mana raƙumina ne faƙali ya nabi ce mashi afala tattaƙi lafi hadil bayyama allati mallaka kallahu ya shin ba ka jin tsoron allah akan wannan dabbar da allah ya mallaka maka ita ba jin tsoron allah a kanta ya ce fa'innahu shaka ilayya kaji ya ce domin mai kana shi wannan raƙumin ya mun jaije raƙumi magana raƙumi mai magana wannan raƙumin ya yi jaije ya yi ƙaranka annaka tu- tuji'uhu wa tud'ibuhu kana barin shi da yunwa kuma ka sashi aiki mai wahala juma raƙumi ne yana maka annabi kenan a cikin ace abinda Allah ba shi nan mu'jiza magana jin magana ta dabbobi eh dabba ta yi magana ya fahimce ta haka annabi ya zama da sahabbai ya ga wata habjiya ta zo oh a yana mace a cikin kunan waye je da kudinta aka yi shuru waye a cikin waje da kudin yawon habje aka shi cire wajen wani ciyar su da nini wani ya ce to mai dan wata mai dan wata kanta habjiya ta bi maka yadda ita ba ta yi magana kenan ta gaya mutum jajanta kuma haka ne a cikin mutum a nan yake a nan mutum yake da dogon iya tiyar lata ya cikin yace mujiza ta mai salama wannan shi ne kenan abinda yake wannan ruwaya ko mace wannan babi na kake na a musulunci hatta da dabbobi kayan bature ya zo ya haƙƙin dabba ta musulunci ya yi mu an zina ake magana ya an zo to a dama musulunci kayan wani ya yi wanda kai tun doka na musulunci ta hana gallar zama dabba kai hatta a maganar yankawa hatta a maganar yanka manzala ya ce in za ku yanka ku wasa wukauku laihi ne kamar wuka ba ka yanka dabba azaba ce laihi ne annabi ce hatta a wajen yanka dabba ka yanka ta da gaggawa bi kana kana da akwai lagara ma jin tausayin dabba kaka bar kina hatta a yanka ya hana a gaban ka zo a gaban ka zai kallo kama ka yanka da wata da ana ko a ko a ta akan yanka an kama gana rama musulunci kenan balle a wani abu kenan da abin da gana na muku da mu da musulmin ko muka muka yi ko aka aka bar abin da ya dace a yi yanzu kenan maganar nafaka ta kare to yanzu an yi maganar ciyarwa kashe kuɗi kashe kaza to daga ina za a samu abin kashewa shin zai gaya maka daga cikin abin da ake samu a nan zai magana kasuwa magana kwadago magana duk wani abu za na nema na neman na halak neman na kai shi sai kitabul buyu sai biyu bayan wannan da kitabul buyu aka ce buyu kenan sai da sayarwa albai masanya alshira ka bani in baka ana cada ka bani gishiri in baka manda shi ne cikin da don da ba kudi haka sai dai masanya kurin mai bukata wannan ya bashi wannan mai hatsi ba mai dawa mai dawa ya ba mai hatsi haka aka ta yi an musuluncin ya zo shi ma dai iya rabi rabi rabi dinare rabi rabi kayan kana ta annabi da yazo ai annabi da yazo shi annabi bi ma dinare na shi ko azurwa ta shi ko dinar isko ya shi ma da yazo ba magana dinare ba magana komi haka kurin wanda aka isko na kawuran kudin irin na shi ake kashewa dinarin irin nasu ne haka dirami haka aka yi ko kuma haka ake a cika da mu'amalar irin wani kanan su umar ya yi ya dan kwatanta amma shi ma irin dai wancan ne abdulmalik bin marwan shi ne ya fara buga dinari da islami da suna musulunci wadda irin namu ne na kam ya tsarin shi da komi da mai zurkin shi da komi umar ya buga a irin nizabin nasu amma me aka tsari a wancan lokacin na umar maganar da ce dinar dinar na shari'a me ya kima shi me yaunin shi umar yi shi na ce a yanzu a ƙarƙanar da sayan zaka ya ce ya shi an kamalaki garam 85 daga ina ka samu garam a tsarin na shari'a daga dinar umar na khattab wani dinar na shari'a shi na kawar kenan ya ka kima shi a yanzu da aka ɗauko wancan sana wannan da aka auno dinari na musulunci da aka dora abin awo na zamani shi ne yake ba da dinar guda yake ba da garam hudu da yanci 25 kata garam vigil basak haka ke ba na shari'a daga na ta muke nan yanzu amma sun musan kima zakka ko da babu wancan dinar na shari'a amma sun musan kima zakkan mu sai a dauko wannan garamkin kimar garamkin zinariya garam hudu da rabi na mutu kai da kwata so 20 no zai baka zai baka 85 kenan wannan ce wannan a kullun wannan bai canzawa a dukkan canjin zamani kullun kasa kasan zakakka ko nisabin ka ba ka malam ba kurin kurin duk inda kake duk kasar da kake ka tambaya nawa ne kudin garam ke dinariya duk inda kake a duniya kuma kurin zamani ne bai wannan bai canzawa ka rike wannan kuma ka rike wannan bai canzawa duk inda kake kana amurka ne dolar ne faransa fa ne wani euro ne amma menene kurin ka tambaya nawa ne kudin garam a garin kaza ne sai kai wannan kazakin jika ne dolar ne ya kai sau 85 in kaga wannan kudin da ka mallaka abin da ka mallaka zai iya sayo maka garam kin zinariya 85 aji shine nisabin zakka abin alsai ne abu na hili abin da yake canzawa valar kin na zinariya yanzu misali a da nan na shekaru kaɗan goma sha a baya garam kin zinariya a nan garin ma 300 na zuwa shika biyu garam kin zinariya garam ɗaya misali kisan ne zuwa 2 minaka nan muna da wayan mu da komi to amma a yanzu nawa yake mai arhal mai aka ce kenzimil ko mai arhal akwai fanta yan kara dizi kara dusu kara kakata su kara to mun rike zama kada ke de muka muka dauki misali kenan kenz mai aka ce wannan sai ka wannan mai aka ce dizi kara zai dizi kara to shi zai baka a kenzimil to an kai kenzimil shiga goma sha biyar su taman da biyar shi zai baka yan miliyon san ka turbanti mil kenan miliyon ɗaya da shiga ɗari da goma tara to da misali ne in ma gobe ne yawa ya hau yawa canza kaka yana shi za ka rigimar mutane wasu malamai a mu malamu sun ce mu zakka daga jika mutum ne daga jika ne ba abin da daga kadin goyon ba a iyawa a zamanin su kimar kenan mun mace kuma da wayan ba tsayi ba ba tsayi ba kuma da wayan mu an sai da garamin jika goma 300 300 ba jika biyu ba kaga kudin ga kadan ne ga 300 kudin kadan ne ga gani bai kada da biyu ko bai kada da biyu ba to amma a yanzu ya kai miliyan guda da jika 119 kinan wannan shi ne mutum ya sauye sanin lissafin zakka a kowane zamani kudin ka tambaya kudin garar wani zamanin sai ka yi su taban da biyar kuma abin zakka kuma shi kuma abu na biyu ne bai canzawa abu na biyu ne bai canzawa kuma za a ba da kashi biyu da rabi cikin ɗari ko kuwa ka raba gidan arba'in gaba da ɗaya ne ka raba gidan arba'in abin da ka malaka nawa ne ka yi mutum da farkaran ka raba gidan arba'in an raba gidan arba'in ya baka shi ne sabon ka me yasa ake cewa mun za a nan a jika ka ba da dala biyar dilaben na nauta a cikin jika guda arba'in ce dilaben su arba'in ce jika guda ka ya ce kenan ka ba da ɗaya cikin arba'in ka yi da ka so kanan da ko ka raba gida a cikin ɗari kawai kashi biyu da rabi da mashin ne ko ka raba gida arba'in gaba da ɗaya ta ɗaya ne ka yi abin da ka mallaka na dukiya daga wani shi dai ɗan kamar ke wanda sabon abin da sama kuma kullum abin za a hudda za a hudda kashi biyu da rabi cikin ɗari ko a raba gida arba'in a bara ɗaya shine haƙƙin Allah a ciki na ganin kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته